أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الكتاب العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ يزيد لنا بهذا المعبد وتأتي به بنظرة تأتي لنا بالبصر باب wannan babi ne ma ja abin da ya zo wai lullul a aƙafi azabar wuta ta tabbata ga digadigan ƙafa minan nari na wuta wannan ban tsoro ne mutum yana alwala ya dinga kula da digadiginsa ƙarshen ƙafarsa dinnan ya dinga kula saboda nan wajen faso ne galibi wani an Allah ya ma fata mai kyau kuma yana kula yana wankewa ba za ka lafiya kana amma kuma iyayenmu na ƙauye ko wani abu za a ga wajen faso ne na dan mutum ya fara ruwa za a ga ruwan da shiga cikin wannan wajen faso da abuwa to sai mutum ya ɗan gurza ya gurza ko ya gurza da hannunsa yadda ruwa zai shiga kwarai da gaske ko ko in waje ne ɗan kaushi ne ya gurza ƙafa yadda ruwa zai shiga in ma wannan abu na wanke ƙafa ne dai a dinga kula sosai dai diddigan kafa yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda faso wani zubin ruwa zai shiga حدثنا قتيبة قتيبة يا بنت الدمو قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز يا بنت الدمو ابن محمد بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن يا قال سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكبابنسا عن أبي هريرة رجع أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتياد أمن صلى الله عليه وسلم أجريش قال يا شيخ ويل للأعقاب أباد روتا تاتبتك تجادقان أفا من النار نوتا سبيل الولا باتا wajen ba a wanke shi ruwa ya shiga ga ɗan luma ana bari wannan sai ya zamanto kuma matsala ma'ana dai tsoratarwa ne mutum ya dinga kula wajen alwala kwarai da gaske da diga jikinsa yadda kwarin yan yatsu sai an kula da su to shi ma jijjige sai an kula da shi saboda zai iya yiwa akwai faso yiwa bai shiga ba ala wa fil babi an abdullahi bin amr an karɓo irin wannan hadisi a wannan babi daga abdullahi dan amr dan asi wa aisha da sai da aisha wa jabir da jabir dan abdullahi وعبد الله بن الحارث هو ابن جازئ الزبيدي ده عبد الله بن حارث بن ومؤيد ده مؤيد وخالد بن الوليد ده خالد بن الوليد wannan sadauki ne a musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa suna takobin Allah shi takobin Allah ne wa shirahabil bin hasanata da shirahabil dan hasanata wannan ma sadauki ne a musulunci ya yi shahada shi shara hadiru dinnan a yakin yamama da yakin musulma ke kazabi wa amrudin al'asi da amrudin al'asi shi ne farko wanda ya bude misira ya kai musulunci misira gaba ɗaya shi ya fara kai musulunci kuma shi ya fara zama gwamnan musulunci a misira yana daga lokacin da ya bude misira ya kai musulunci misira ya biya samu wata al'ada ruwan nil din misira baya kawowa in shekara ta yi sai an samu budurwar da tun misira ba mai kyanta sai a siye ta da kuɗi da yawa a wajen iyayenta sannan a yi mata kayan ado yadda ba wata ya da za a yi irin wannan adon sannan a jefa ta a nil da sai ruwa ya kawo wannan shekara da shekara ta zo za a yi wannan suka wasu ka tambaye shi to kun kun ce ku musulmi ɗauka irin wannan amma fa in ba a yi wannan ba al'adar gari ce ba za a halaka kamar yadda da aka ce to ni dai ni ma ina da sama da ni bari in aika ba sai ya aiko shi da Na'umar a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin kalifancin sai Na'umar sai ce gashi mun zo mun buɗe gari amma mun tarar gari suna da wata al'ada in ba a yi wannan al'ada ba garin halaka za a yi duk tsofaffin gari sun gaya mana wannan sai ya za a yi sai na mai ta amu addini bai yarda da haka amma ga wasiƙa sai sai na ya rubuto wasiƙa a fata ya ce aje a jefa a koke shi kenan da aka kawo amurjin da aka ce a buɗa a ga ya rubuto da aka buɗa sai ga sai na umar ya rubuta daga bawan allah sarkin mumine umar zuwa kogin misira ne amma bayan gaisuwa in kai kake ba da kanka ba masu in ko Allah ne yake ba da kai to mu roki wannan Allah ya ba mu kai shike na sai aka jefa ta a misira ikon Allah sai kogi ya kawo har ya huta lambar da yake kawo a nan jefa zuba din ma daga nan wannan abu na misira ya ƙare har kuma abada ga shi nan ni yana kawa ba sai an jefa murjin da aji shi ne farkon wanda ya buɗe misira kuma ya zama gonan misira a ciki wa ya zida bin abi sufyan da ya zida dan abi sufyan su duk waɗannan sahabbai duk sun rawaito wannan magana ta annabi ya ce azaba ta tabbata ga digadigai saboda rashin wanke kuma alwala din nan albarka ce duk inda ruwa yake taɓa ta ma'ana wuta ba za ta taɓa wannan wajen ba duk inda wuta yake taɓa ta har ya zo da a kaddara a jefa musulmi a cikin wuta ma fuskar ta za ta bari ta ba saboda su da sai cewa Allah tabaraka wa ta'ala to ina kuma mun gode Allah shauran jikin ma ai ba wankan da na ba ta ana wanke shi wannan dai alheri ne da yake cikin addinin mu to kuma abin da za ka tsira ta hanyar su to kai wasa da shi ka dinga kula da shi ba wai alwalar kawai an yi ta banza ta tafi haka ba alheri wankan da ma ba an yi shi banza ya tafi haka ba a'a tsari ne daga wuta duk da baki ba kala abu isa kuma abu mamaki yanzu har irin masu shan tauri irin masu maharba sai ka sun ce tauri baya amfani wajen alwala kaga za ka san akwai wani sirri a wajen alwala ya ka sun ce abu baya amfani wajen alwala ma'ana wani abu wani alheri ne mai yawa a wuri قال أبو إسحاق الترمذي حديث أبي هريرة حديث أن أبي هريرة حديث حسن حديث ليس شاوى صحيح ثم إن تعتدش وقال رويا أرويت عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annan mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi annabi kala annabi ya ce waidul lil aqab wuta ta tabbata ga digadigai wa budul al da cikin digadigin ma wannan cikin kafa wajen yadda in ka taka kafa ka shi bai taba kafa shi ma wani zurin za ka ga in an yi alala ba kula ba za ka ga yayi fari ruwa bai taba shi wannan wajen da da kafa take dankwarewa din nan cikin kafa din nan to shi ma a dinga kula da shi minan nar mawuta ma'ana a dinga kula da shi qal sai yace wa fikihu hadha al hadisi fikihun wannan hadisi annahu la yajuzu al masu ashe maganar shafa ba ta halatta ba cewa shafa ba ta halatta ba alal kadamai ne a bisa digadigai idza lam yakun alaihi ma kufan in kaga an yi wa kafa shafa sai dai akwai safar fata a kafa shine kufi au jaura bani ko ko akwai safa akwai safar fata galibi in mutum ya shiga haramin annabi ko haramin maka zai dinga ganin mutane da abu a kafa su sai da su takalmi ne in bai san shi ba ba takalmi ba ne safa ce ta fata shi ake cewa kofi da domin shi wata muna da shi safa ce ta fata ake da ake cewa kofi to wannan ya zo idan mutum ya sa ba sai in dai da alwala in kai alwala ne mai kyau ka gama to in ka sa wa yannan kofi din to in ka zo za ka sake wata alwala din ba sai ka ce da kawai sai ka ɗan yi shafa a samansa ya isa sai ka ɗan yi shafa a samansa matafiyi kwana uku mazaunin gida kwana ɗaya da rabi sai dai in ya janaba to sai ya cire ya wanke to haka ma kuma wannan safa in dai wace ta rufe kafa ce tana da kauri kafa ba ta bushewa a cikinta to ita ma mutum ya alwala kyakkyawa ya sa ta sai da ya wanke kafafun Allah ya sa ta to in zai sake wata alwala din ba sai ya cire ta sai ya shafa a kai kawai mazaunin gida kwana ɗaya da rabi matafiyi kwana uku to shi kaɗai ne aka yadda a yi safa a kansu amma kafa ba komai ba kofi ba safa a kafan a wanke kawai babu babu ma ja wannan kuma duk bayanin su zai zo a wajen shafa kofi babu babu ma ja abin da ya zo fil wujudi cikin yin alwala marratan marratan alwala ma ta yi ɗaiɗai ita alwala abin da aka fi so aka karba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama in mutum zai yi cikakken alwala ya wanke ya wanke hannayensa sau uku uku ya kuskura baki sau uku ya shaka sau uku ya wanke fuska sau uku ya wanke wannan hannu sau uku ya wanke wannan hannu sau uku ya shafa kai ya wanke kafa wannan ita ce cikakkiyar alwala ita ce alwala sosai ita ce cikakkiya amma kuma da karatu ya zo ko sau ɗaya ɗaya yayi yayi haddasana abu ko sau biyu biyu yayi yayi amma dai sau uku uku amma kuma ko sau ɗaya yayi in ya wanke hannu sau ɗaya ɗaya ya kuskura baki sau ɗaya ya shaƙa hanci sau ɗaya wanke fuska sau ɗaya ya wanke wannan hannu sau ɗaya wanke hannu hannu sau ɗaya ya shafa kai wanke ƙafa yayi amma dai sau uku uku shine magana حدثنا أبو كريب وحناد وقتيبة قالوا حدثنا وكيء عن سفيان حاء زي شغوني سند كما قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أكاعي بن يسار عن ابن عباس عن كرباد عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن من يتابع عنك الله صدق أبريشي tawadda'a marratan marratan ya yi alwala sau ɗai ɗai ɗai ya yi kuskura sau ɗaya ya shaƙa sau ɗaya ya wanke fuska sau ɗaya ya wanke hannu hannu sau ɗaya sannan ya shafa kai ya wanke kafa sallallahu alaihi wasallam qala abu isa tirmidhi yace wa fil babi an karbo irin wannan a wannan babi an umara daga sayyidina umar wannan ma sayyidina umar ma ya faɗi irin haka wa jabirin da jabiru wa buraidata da buraidata wa abi rafi'in تعبيرات شيء شيء خاتم من ذو الله من شيء صلى الله عليه وسلم وابن فاكه بدم فاكه قال أبو إيسى ترمزية وحديث ابن عباس وانا حديثنا عبد الله كان عباس أحسن شيء شنو في إنجان وانا أبو في هذا الباب أباب الشيوى النبي لا سو أي أي أي وأصحابه هم ما في إنجان فتن جاء إنجان شيء كان بعضهم in mutum ya aula sau ɗaya ɗaya ɗaya ɗin ma in dai ya wanke inda ake nufi ya kasu ya kasu warawa rishidin warawa rishidinu bin sa'adin rishidinu bin sa'adin ya rawaito irin wannan hadisi wa gairi da waninsa hazal hadisi wannan hadisi an da ake bin shirahadila daga bahaku dan shirahadila an zai bin aslama daga zai dan aslama an abi daga babansa an umar bin al-khattab daga sayyidina umar sayyidina umar ya ce annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama tawadda'a marratan marratan yayi alwala sau dai dai dai kala sai ya ce walaysa hadha bi shay wannan ba komai bane saboda shibin bin sa'ad wa rauna ne kwarai hadisi dai gaskiya ne amma wanda ya zo da shi rauna ne amma ga irin can kuma wanda suka zo da shi gangariya ne su kaga shi kuma fi inganci kenan maganar gaskiya ce amma sai da wanda ya zo da ita launa ne ba karba ba amma ga kuma irin ta can mutane gangariya sun zo da ita ita ce ingantacciya ita ce ingantacciya wa sahihu ingantacce dai marawa marawa bunu ajalana abin da ibn adlana ya rawaito irin wannan din ne shi ma bai amma kuma wace hanya ta bi kyau wa hisham bin sa'ad abin da yasa malaman hadisi ko da magana iri ɗaya ce amma wa'ancan mazajen sun fi inganci wannan namiji bai inganta ba yace wannan rayuwa na ce su dau wancan saboda ba dan haka ba kowa ma sai ya shato wa annabi magana ya ce annabi ya ce kowa da sai ya faɗi sa ransa to wa sahihun ma rawahu ibn adlana mafi inganci da abin da ibn ajalana ya rawaito wa hishamu bin sa'ad da hishamu dan sa'ad wa sufyan as-sauri da sufyan as-sauri wa abdul aziz bin muhammad da abdul aziz dan muhammad dukkan su an zaidi bin aslama daga zaidi dan aslama an ada ibn yasari daga ada dan yasari an ibn abbas daga abdullah dan abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah cewa ya alwala ai ai ai wannan ya inganci babu babu ma ja abin da ya zo fil wudu cikin alwala marratayn marratayn in aka yi sau biyu biyu biyu to kuma ayyan ya ta ɗaya ɗaya ma tun da ɗaya ma ta yi to kuma yanzu aka yi biyu biyu biyu biyu shi ma yi a wanke kuskura sau biyu shaƙa sau biyu wanke fuska sau biyu wanke hannaye sau biyu a shafa kai a wanke ƙafa حدثنا أبو كريب أبو كريب بابن كريب يا زن تدمو ومحمد بن رافئ da Muhammadu ɗan Rafi'in ƙala su biyun nan sun ce, haddasana zai zo bin Kubabin, zai zo ɗan Kubabi ya zantar da mu an Abdurrahman bin Sabitin, daga Abdurrahman ɗan Sabit bin Saubana, ɗan Sabit ɗan Saubana, ƙala يجي حدثني عبد الله بن الفضل عبد الله بن الفضل يا بن تدني عن عبد الرحمن بن هرمزة شيخ ناك قال عبد الرحمن بن هرمزة هو شي عبد الرحمن بن هرمزة إن شيني الأعرج أكي شمال الأعرج عن أبي هريرة لك أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya da aminta Allah ta bata alaihi tawadda a marratayn marratayn yayi Allah kuma sau biyu biyu biyu shi annabi da abin da yayi shari'a ne in an gani yayi shari'a ne kuma abin da yasa alhamdulillah annabi sai abubuwa kala kala da sanarwa Allah Allah ne yace yayi dan ya zama ba kofa nan a buɗe kowa iya kowa iya yansa in ya zamanto yayi wani abu guda ɗaya ka kowa sai irin wannan zai annabi sai ya gashi nan ya yanzu ka da an yi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ya zama shari'a yanzu kuma ga ruwa ya gan gariya an ga annabi ya yi alala sau biyu biyu biyu biyu biyu biyu biyu kuma shi ma ya zama shari'a kala abu isa turmuzi ya ce wato zabi an jabira an kawo irin wannan hadisi daga jabiru shi ma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala biyu biyu biyu biyu kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisin hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibin sai dai ta hanya da ya zo mana la na arifu wa musan shi illa min hadisi ibn saubana sai dai daga wajen ibn saubana ya zo kai an abdullahi ibn hasbi daga abdullahi dan fadl huwa isnadun hasanun sai amma fa sanadi ne kyakkyawa inda ta ce saboda shi ibn saubana nan ingantacce ne malaman hadisi ne da magana ala abu isa tirmidhi ya ce wa qarawa hammam حمام يا رويت عن آمر الأحولي فذا آمر الأحولي عن عطائي فذا عطائي عن أبي هريرة فذا أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام زيزو أباب باب wannan babi ne ma ga abin da ya zo fil wuzu cikin yin alwala salasa salasa uku uku wannan shine ma ka'ida shi aka sai حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار يا بن تدم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي يا بن تدم عن سفيان daga سفيان عن أبي إسحاق daga أبي إسحاق عن أبي حية daga أبي حية عن علي daga سيدنا علي كان أبي طالب الله يكرمه فستان أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاد أن تعالى سبت عليه توضأ يا يا الولاء ثلاثا ثلاثا أكو أكو أكو ya wanke fuska sau uku hannu sau uku ɗaya hannun sau uku shafar kai wanke ƙasa bayan ya wanke kuɓinsa sau uku ya yi kuskurar baki sau uku ya yi shaka sau uku nan kuma sau uku uku wannan hadisi ƙala abu isa turmuzi ya ce wa filbaji an karɓo irin wannan hadisi a wannan babi an usmana daga usmana ɗan affan wa aisha da sai da aisha wa rubayi da rubayi wa bin umar da abdullahi da umar وأبي أمامة أبي أمامة وأبي رافع أبي رافع وعبد الله بن عمرو ومعاوية وأبي هريرة وجابر جابر وعبد الله بن زيد عبد الله بن زيد وأبي بن كعب وأبي بن كعب وإن صحابي مع سجير ما تلي بنا dukkan su wata sun ga annabi ya yi alwala uku uku uku shine ma aka fi gani amma kuma wayancan ma duk sun yi gaba gida قال أبو إيسى ترمزي حديث علي حديث من نبينا علي حسن شيء شين ما في إنجانش ولا أبو في هذا الباب أو أن بابنا ولا أبو وأصحابه شيء في إنجانش لأنه قروي من غير وجه ثم أروتوش ما توتفسا عن علي نبينا علي رضوان الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى والعمل على هذا akan wannan aiki yake inda ammatu ahalul ilmi duk malamai sun tafi a alwala dai uku uku ne sai dai mutum ya yi biyu ma taka mutum ya yi ɗaya ma taka annal wudu'a cewa alwala ya ji zuɓu marratan marratan ɗaya ma ta isa wa marratan biyu biyu ma ya isa afdalu amma biyu biyu ya fi ɗaya wa afdalu hu mafificin ta duka salasu a yi uku uku walaisa ba da hushiya amma bayan uku ba wani wankewa kuma ya zama wasa kenan da shari'a bayan uku ba wankewa na hudu in mutum wankan ado zai yi ko abin ado zai iya yi da zai yi daban amma ita alwala ba a dora ta kan uku wa qala ibn al-mubarak malam ibn mubarak yace la amanu ban amince ba idza ga da filoje idan mutum ya kara alwala ala salatu da akan uku din na anya a cikin yayi zunubi kuma in ya kara ya zama kudi yayi zunubi ya iya ragewa dai amma ban da kara wa qala ahmad Ahmad bin Hanbali ya ce wa Ishaq da Ishaq la yazidu ala salasati kan mutum ya tsara akan uku illa rajulun muntalan sai dai mutum da Allah ya jarabe shi da fitina sai dai fitina ne ba wanda ya dinga tsara akan uku to fitinan ne ne wannan zai kawo rikici cikin addini kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad